ربنا حقا مم.
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا مم.
قالوا نعم مم.
فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين
To, ini na alƙiyama bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mabayu hisabi, ‘yan aljanna na aljanna, ‘yan huta na huta, wanda za a tsayar da su bakin tudun araf suna na akan wannan tuddai. To, Allah ya ce, ‘yan aljanna za su yi magana ga ‘yan huta. Kuma wani al'amari na Allah duk nisan zangon da ke tattare da su tsakanin huta da aljanna idan suna musu magana yadda ka san ga ka ga mutum ne kuke magana domin su ji saƙon da za a isar da shi gare su da amsar da kuma su ma za su basuwa to ga yan aljanna cikin aljanna yan huta suna huta Allah ya ce wa nada ashabul jannati sai aljanna su kiraye ashaban nari su kirayi ma'abuta huta ‘yan huta kenan. Wannan kaga tun gaba na alkiyama ba ta tsayu ba gashi Allah na karantar da mu abin da zai faru. Gashi Allah ya zo da hukum ya zo da wannan yana tabbatar da cewa kamar ayi ne an ƙare. Tare da cewa kuma sai nan gaba za a yi wannan, wannan abu zai faru, wannan tattaunawa sai nan gaba ne za ta faruwa. amma ga shi Allah na tabbatar da mu kama ga su suna ma junansu magana saboda duk abin da Allah ya hukumta zai kasance tabbas la mahala zai kasance kaga ba takwana ba a shiga aljanna ba takwana ba a yin bayu hisabi ko ba haka ba amma duk abin da zai kasance sai Allah ya zo da wannan fi'ili wanda kama ayi shi ne an kare tare da cewa kuma sai nan da gaba da abin zai faruwa saboda duk abin da Allah ya ce zai faru ba wanda ya sai hana mai faruwa haka za ta faru to shine Allah ya ce ƴan aljanna na aljanna sai su kira ƴan huta su ce da su an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan tabbas mu ƴan aljanna mun tarar da abinda ubangije mu ne eh abin nan abinda ubangije mu ne eh muna alƙawali alƙawali ne na gaskiya mun ga aljanna mun ga ni'imomin aljanna duk abinda ubangiji ya muna alƙawali mun tarar da shi gaske ne dan gashi muna cikin aljanna da ni'imomin aljanna to bangaren ku ku yan huta fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kuma kun tarar da abinda ubangijin ku ya muku alƙawali kun tarar da cewa gaske ne ko kaga abinda aka muku alƙawalin cewa akwai wuta akwai musibu akwai azaba nau'uka azaba daban-daban shin kun tarar da wannan gaske ne ko kaka wannan tambaya domin a ƙara bakantaran su ne kuma la mahala ba makawa dole sai sun bada amsa ana faɗo wannan gare su qalu sai ce na'am eh tabbas haka ne duk abinda ubangiji ya muna alƙawali na azaba na musibar da ke ciki, Allah mun tarar da shi gaske ne. Kuma wannan tattaunawa da ake yi kowa na ganin kowa, saboda ka auna ci gaban duniya da Allah ya ƙaddari bayu da samun ci gaba, sai zan kana magana da ɗan uwanka yana wata uwa duniya kana wata uwa duniya, sai zan gashi kuna afirkin juna. gashi kowane yana ganin kowa wannan fa ci gaba ne wanda Allah ya ba ku ɗiyan adam kun ka iya samar da wannan to ina da Allah da kanshi ci gaban ubangiji yanda zai tsarawa abi ya kasance ya za ka siffanta shi tsakanin huta da aljanna kuma kai kanka idan kana cikin aljanna duk abin da ka so a nuna maka hatta zamanka na duniya rayuwarku ta duniya wahalhalun da kun kai ta yi kai tsaye Allah na iya nuna muku duk abin da ya faru duniya da zamanku na duniya da wahalhalun da kun kai ta yi duka gashi in dan huta kake so a tsamo ma kana so a tsamo maka wane wanda ka san shi nan duniya watakila ka tai mai nasiha ya ƙi ji gashi can cikin huta da ka nemi kana son ganin shi kai tsaye ne ga yanda za ka yi ka gane shi wannan Allah ya sai wannan tsakanin huta da aljanna kuma za ka yi magana su ji ka kamar ga ka ga mutum to shine suna cikin tattauna wannan Allah ya ce fa adzana muadhdhinun sai wani mai shela yayi shela ya daga sauti wani dan aike daga ubangiji bainahum tsakanin ‘yan wuta da ‘yan aljanna, ya ce, Allah anatullahi alal zalimina, ku saurara ku ji la'ana Allah ta tabbata ga wanda suke azzalumai, wanda sun ka kayace ma Allah abin nan ba su bi dokokin shi ba, sun ka bijire ma dokokin Ubangiji suna izgili wannan mutane la'ana Allah tabbata a gare su. Wannan shi ma har domin a ƙara bakanta rayukansu ne. Ga musibar huta da suke ciki, ga tambayar da ‘yan uwansu ke musu wanda sun karayu nan duniya, kuma ga mai shelantawa daga Ubangiji yana zai shelantawa, ya ce la'ana Allah tabbata da wanda suke azzalumai. Ga siffarsu Allah ya ce, الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون To wannan wanda Allah ya ce a shelantar da cewa la'ana Allah ta tabbata gare su, siffarsu Allah ya ce allazina su ne waɗanda ya suddona an sabilillah suke kangewa daga hayyar Allah. Duk yadda mutane suke son su fahimci addinin Allah sai su yi yadda za su gani sun kange mutane daga bai addinin Allah. Hanyoyi daban-daban suke biya, dubaru daban-daban gare su, abubuwan shagaltarwa daban-daban gare su, tsare-tsare daban-daban gare su na su gare sun kawar da mutane sun kange daga wannan hayya Allah. Allah ya ce, wa ya baguna ha'i waja, kuma suna nema ma hayya Allah karkata. Yin za su su ɓata kan al'umma, su ɓata ƙwaƙwala al'umma su karantar da su ai wannan hayya babu ci gaba a cikinta. Addini kama wani abu ne na da, wanda ayyayin shi ya huce, kamar kai yanzu idan kana siffantuwa da irin abin da musulunci ke karantar da kai sai su karantar da kai kamar wani gidadanci ne wannan wani abu ne na uwaye da kakanni kai yanzu kana sabuwar rayuwa kuma ka tuɗayya da wannan abubuwa na ta- mutanen da ya zaka haka ya kana yaro matashi ka tsayar da geme ka ɗage wando ya wannan wannan ya zan ƙauyanci duk wata hanya ne ta addini duk wani abin da musulunci ne ya karantar sai su yi yadda za su kawar da al'umma su dai sama mu hanyar Allah karkata musulmi ya ga yana kyamar wannan abu wanda musulunci ya karantar da shi to duk masu wannan siffa kaji la'ana Allah ta tabbata gare su wanda kullu haka kuma suke suna nan cikin al'umma wasu ma hatta daga cikin musulmi suna tallatar da abubuwan da mutane za su samu rauni cikin addininsu. In ka faye wa'azi a ce kai ka rage abu ya yawa, in ka faye ƙoƙarin karantar da mutane a ce kai ku zage a hankali, in ka faye duk da abubuwa na alkhairi sai a karantar da kai kai abubuwa su yawa. In ka siffa irin ta musulunci a ce kaiwa ne, ka kana ɓata tawayi haka, ya shadda ya shadda mai tsada ka rage ta haka sai da ƙwagwari, rabin ƙwagwari wannan haba, amawa ne. duk su bi dai duk wani yadda za su kawo za su shafa mu addini tashin kaji sai su yi yadda za su shafa mu shine wai bugu da ha'i waje Allah ya ce wahum bil akhirati kafiruna su game da lahira sun kafirce saboda ganin suke yi duk abin da ake faɗi ba gaske bane sakamakon da Allah zai ba bayu suna ganin ba gaske bane da ana ba da sakamako yau ne duniyan nan haka diba shekaru nawa babu wanda taɓa ta komo da haka wannan abu duka shahu labarin shuni ne kawai su dai kawar da mutane su shagartar da mutane daga lahira haka suke fata to shi yasa mai shela ya shela ce Allah la'ana Allah ta tabbata gare su Allah ka kare mu sai Allah ci gaba yace وبينهما حجاب mm وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم Mm.
ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم Mm.
لم يدخلوها وهم يطمعون Allah ya ce wa bainahuma tsakanin huta da aljanna wa bainahuma ko ka ce tsakanin ‘yan huta da ‘yan aljanna duk dai ma'ana guda ce. Allah ya ce hijabun akwai wani shamaki, akwai wani suwar, wani tudu wanda Allah ya sha makance shi tsakanin huta da aljanna. Wannan suwar wasu maluma sun ce ai shine eh, misalin da Allah ya kawo ya ce fa duriba bainahum bi surin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al'azab. Wasu sun ce ai shine abin nan tudun da Allah ya sha makance tsakanin huta da aljanna. da shi da Allah ta tsakanin wuta da aljanna akwai wannan suwar akwai wannan tudu wanda Allah ya sha makanci wa alal araf akan wannan tudu duk da shi an zo da shi jam'i an zo da shi da araf jam'i na na urf kama tuddai urf shine tudu to tuddai wa alal araf akan wannan tuddai ko kace akan wannan tudu ko akan wannan suwar wanda Allah ya sha makanci tsakanin wuta da aljanna akan shi rijalu akwai wasu mazaizai mazaizayen da Allah ya ce ya arifu na kullum bisimahu suna gane kowane daga cikinsu da kamanninsu ma'ana idan sun kalli ‘yan hutu suna gane ‘yan hutu ne da kamanninsu saboda kamanninsu bayyana suke haka ‘yan sun dibe aljanna suna gane aljanna da kamanninsu su Allah ya saya su ne tsakanin huta da aljanna su wannan wasu mazaizaye ne to menene sanadiyya aza su wannan wuri maluman tafsiri kamar da mun karanto hadisi abin nan hadisi wajen shiga wannan sura na Huzaifa dai Yamani yace yayi tambaya dangane da wannan ashabul araf sai an karanta da shi ayyukan su ne na alkhairi da na sharri ma'ana lada da zunubi yazo daidai daidai kaga an dibi bangaren ladar su ta hana musu shiga huta saboda suna da lada ya an dibi bangaren zunuban su suna da yawa su hana musu shiga aljanna sai Allah ya aje su baki wannan wuri kakin Allah ya ƙara hukuncin shi ya Allah ya ƙara hukuncin shi Allah da rahama ta sai ya shigar da su aljanna to kakin su shiga aljanna sai Allah ya aje su wannan wuri dole Allah ya tsara za su kalli ƴan ƴan aljanna adadin wani lokaci kuma a juyar da su dole su kalli ƴan huta kuma za su yi magana da kowa kaga yanda ƴan huta tsakanin suke magana da ƴan aljanna to haka su wannan ya ya araf wanda an anka aje akan wannan tudu haka su ba suke yin magana da yan aljanna haka suke yin magana da yan huta in sun so magana da yan aljanna direct ne kai tsaye in sun so magana da yan huta kamar direct ne kai tsaye ne to shine Allah ya ce wa alal araf akan wannan tuddai rijalu akwai mazaizayin da ya'rifuna kullam bisimahum suna gane kowanne da kamannin su suna gane yan huta da kamannin su, suna gane yan aljanna da kamannin su To, yanzu ga su za su riga yin magana da ‘yan aljanna, su wannan wanda a Araf, Allah ya ce, wa nadau ashabal jannati, sai su wannan mazaizai wanda a bisa wannan tudu, sai su kirayi ‘yan aljanna, su ce, an salamun alaikum, amincin Allah ya tabbata gare ku. Dama an ce, sun kalli ‘yan aljanna, da lokacin kalli ‘yan aljanna ya yi, sallama suke musu, an salamun alaikum. amma za mu ganda an juyar da huskokinsu a kan ‘yan fita sai ce rabbana la ta ji Allah ma alƙaumin zalimina. Allah karka sai ya mutu da wannan mutane. Shi yasa kallon su ma sai an tilasta su ne sai an juya su ba su son su kalle su. Amma ‘yan aljanna suna kalle aljanna suna musu an salamun alaikum. Aminci Allah ya tabbata gare su. Allah ya ce lam ya su wannan ha wanda a bisa wannan tuddai ba su riga sun shiga aljanna ba har yanzu amma wahum yatma'una suna kwadayi suna kwadayi ga ubangiji kun ga nan da suke kamar sanfur san ne suke bainal khawf war raja tsakanin tsoro da da fata ko ba gaba amma sun hirinja da fata eh saboda haka ne ake son bawa ya kasance kun sa gwalwatin da ake son mutum ya kasance sanfur san bainal khawf war raja karka ya sike guda ya rinjaye guda kamar yanzu zaman da muke haka ake son mu kasance kana jin tsoron Allah kaso ɗari misali kuma kana ƙaunar rahama ta kaso ɗari kar guda ya rajaye guda kar ka shattake ɓangaren rahama ubangiji ka ce ka Allah gafurur rahimun ne mu ba mu ba mu da bin nan ba mu da shakka dangane da ubangiji mun san mu lahiya launi an sire na da mun zo shi shiga to kaga wannan sai ya mantar da kai ka shattake sai ka ta samu Allah baksidi to hakun bangaren tsoro in kan rinja da tsoro to kuma sai ya kasalantar da kai haka yanke kauna kai abinda Allah zai gafarta maka haka ake son karaba abin nan ka daidaita shine siffan mummunai hatta annaba da manzanni kai shine siffar su Allah ce ulaika allazina yad'unana ragaba wa rahaba abin nan annabawa da manzanni da salihan bayu Allah ce haka suke bauta gare mu ragaban suna kwaɗayin rahama wa rahaba kuma suna jin tsoron azaba Allah. Amma maluma sun ce lokacin da ka shiga halin mati baka da lafiya, kana kwance baka da lafiya, to na ana son ka rinjayar da fatan rahama Ubangiji. Nan rahama Ubangiji ta rinjaya, kana mai sa rai, wannan kwanci da kake in ma na ajali ne, kana sa rai ga Ubangiji zai gafarta mai shiga da kai aljanna. saboda annabi ce kar ku yi sake ɗayan ku ya mutu yana muna zato ga ubangiji idan baka da lafiya ka ta kyautata zato ga ubangiji duk laihinka kana sa rai kana kwaɗayi ga ubangiji zai gafarta ma shiga da kai aljanna saboda wannan matsayi da kake matsayi na na rai ba lalle bane ka tabbata rayi to shi yasa kaga su ma waɗannan ya arab wahum yatma'una sun hirin ja da bangaren kwaɗayi bangaren rahama ubangiji amma wajen a sha azaba kaga roƙo Allah suke Allah karka sai ya mutu kamar yadda zamu gani to shine Allah ya ce lam yadkhuluha ba su riga sun shiga sun shiga aljanna ba har yanzu ta kwana Allah ya ce amma wahum yatma'un suna kwadayi suna kwadayi ga Allah zai shigar da su to idan aka shigar da su bangare na biyu وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار mm.
قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين
to yanzu kun ga ga su san sun kalli aljanna suna magana da su to lokaci ne da lokaci ya kuma sai a ce to su komo bangare na biyu kuma su kalla to bangare na biyu idan lokaci sai an juyo su saboda ba su son ma kallon yan wuta saboda kallon wuta musiba ne wuta kallon ta bala'i ne ma dan kallon yan wuta bala'i ne shi yasa Allah ya ce wa idza surifat kaga absaruhum yayin da an ka juyo gannan su sai an juyo su yayin da aka juyo gannan su tilqa ashabin nar bangaren kallon yan wuta ga abin da suke cewa ana juyo su qalu sai ce rabbana ya ubangiji la taj'alna ma alqawmi zalimin ya ubangiji mu karkasa ya mutane mutane suke azzalumai kaga addu'a suke yi amma kaga an juyo da su ta wajen aljanna cewa suke an salamun alaikum addu'a suke musu aminci Allah ya tabbata gare su suna jinjina musu amma aka juyo su nan bangaren huta ga yanda suke faɗi amma su ci gaba su ce musu ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم mm.
قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون Mm.
أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة Mm.
ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون To bayan su yi addu'a, ashe hadda kuma nasiha wa'azi za su yi wa ‘yan huta, amma wa'azin da baya amfani, saboda idan an shiga huta wa'azi baya amfani. Kamar yanzu ne mutum ya zo makabarta, mutum ya zo makabarta, ya zo ya ta wa'azi, wa'azi baya amfani. A ƙaddara, a ƙaddara, mutanen da ke kwakwance, Allah ya ji yadda su wa'azin da kake musu, yana amfaninsu. bayan amfani sai dai kai yanzu kai na ake so a zai yi amfaninka kai da an raye shi yasa maluma suke cewa da mutum zai zo makabarta ya ta daga sauti ya ta magungunna da za a ba- ba su ikon su yi ma magana magana guda za su ma cewa na wallahi ka kiyaye ka tai ka shirya mu haɗo ka da wannan iri ka tai ka shirya ka tai ka shirya dan su eh, shi mai wa'azin dan su an kai ƙarshe kuma eh an kai ƙarshen to shine yanzu ga su su mutan da akan araf kin akan wannan tuddai bayan sun roƙi Allah kar ya sai ya su tare da mutane suke azzalumai to sai Allah ya ci gaba yace wanada ashabul a'rafi sai su wannan wanda a saman tuddan nan su su daga sauti su kiraye rijalan wasu mazaizayi wanda ke cikin huta wanda ya arifunahum bisimahum nan duniya sun san su wallahi malan in Allah ya shigar da kai aljanna in an kawano maka ‘yan huta, duk wanda kai zama da su duniyan nan kasan su gasu can suwana ne gasu can gasu can. Wallahi, kuma sai a baka damar ka yi magana da su. Ba mamaki ma wani ma guda abokinka ne wanda ya so ya batar da kai, Wallahi da ka so ka yi magana da shi kai tsaye Allah ke baka wannan dama. Shi yasa ‘yan aljanna Allah ya ce suna tare da iyalinsu, ɗan aljanna yana tare da iyali ne matan da an ka bashi. suna jin daɗi sai yana tunatar da su tarihin duniya wahala suka ta yi sai ce musu inni kana liƙarin inni kana liƙarin duniya yana da wani aboki ya ƙula a inna kalamila musaddiki wahai yana cewa yanzu kai wani kana cikin masu gaskantawa wai yanzu an ka mutu ana tashi kai yanzu kana cikin masu gaskanta wai wannan wai yana faɗa ma matan shi ne cikin aljanna yace inda kun ga wannan abokin nawa kai wannan danji na ya so ya batar da ni amma hal antum mutali'un kuna so a gwada muku ku ganshi Allah ce faqala shi tunda abokin shi sai ya tsinkayyo sai ya nemi akwai inda da tausawa ana yana tausa wannan wuri yana nema a tausa mai fara'ahu fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya gane shi gashi ta tsakiyar jahim sai ya nuna wa mata ne na aljanna ku dibo hijan sai ya ce tallahi in kitta la turdin Allah ya kai Allah shi ma kaza ka- da ka halakar da ni da ka halakar da ni walaula ni'matu rabbi la kuntu minal muhdarin ba dan ni'ma ubangiji da yanzu ni ma ina nan ciki to kaga mutum ya neme a nuna mai wani ɗaya daga cikin an wata an nuna mai shi to shi yasa yanzu wannan wanda a sama wannan tuddai Allah ya ce sai su kiraye rijalan mazaizayen da ya'rifu lahum bisimahum suna gane su da alamomin su ku fahimci wannan aya yanzu ga su- sun ga ‘yan huta za su yi magana da wasu wanda Allah ya ce ya arifu na humbisi mahum suna gane su da kamanninsu. Nan duniya ashe mawadata ne, masu mulki ne, Allah ya ba su dukiya, Allah ya ba su dama, wannan damar da Allah ya ba su, maimakon su yi amfani da wannan damar, su shiga aljanna, ashe wannan damar ta huta ta- ta shigar da su, sanadiyar shigar su huta ne. ba abinda suka bartaka da wannan damar da Allah ba su yanzu ga can cikin huta shi yasa yanzu wannan wanda asaman tuddai sai su ce da su ma aghana ankum jam'uku duk duke kwashi ba ta yi muku amfani ba ta wadatar da ku ba wannan ho ƴan to ƴan turun arafu na za su faɗa da ƴan huta ho wanda da mai ya'rifu lahum bi sibahum sun san su da kamannin su nan duniya mawadata ne Allah ya ni'imta su ashe ba su bi Allah ba to su wannan na bisa tudu arab sai suna gaya musu magunguna alu suna ce musu ma agana ankum jam'ukum tara duke ku ashe bai amfana da ku tara dukiyar da Allah ya ba ku bai amfana da ku ba wa ma kuntum tastakbiruna da abin da kun kasance kuna girman kai Allah ya ba ku dukiya Allah ya ba ku ni'ima ya ba ku mulki kuna jiji da kai ashe wannan abai wadatar da ku da komai ba ku ne ho duniya kuke da kuɗi mawadata kuke amma ga ku cikin huta ashe duke ba ta amfane ku ba girman kanku bai amfane ku ba sai su juyo wajen aljanna sai su ce a haulayi waɗancan ga su can a gida amma dan su ƙara jin daɗi ne a haulayi sai waɗancan ga su can allazina aqsamtum su ne wanda kun tarantsuwa duniya kuna cewa la yanaluhumullahu bi rahmatihi Allah ba zai samar da su da rahama mana ba za su samu rahama ubangiji ba Allah ba zai ba su rahama ba ba za su shiga aljanna ba wazo ya gano kun ɗauka kamar gatana ne to ga su ta Allah shigar da su aljanna ga su ta Allah ya ce da su udkhulul jannata ga su ta Allah da kaina ya ce musu su shiga aljanna la khawfun alaihim wala wala la khawfun alaikum wala antum tahzanun ga ta Allah ya ce ku shiga aljanna babu tsoro da tarda ku babu bakin shi tarda ku to kaga wannan duka suna ta gaggaya magana ne da yan yan huta wasu malaman tafsir sun ce a magana su baki wannan wuri ne ta tsaya a haula allazina aqsamtum la yanaluhum Allahu birahma mana suna ta ga mai huta magana suna karantar da su cewa dukiyarku girman kanku jishi da kanku bai umfan da ku da komai ba waɗancan gawatan su ne kuke rantsuwa kuna cewa Allah ba zai ba su rahama ba ba za su samu rahama ubangiji ba to suna tsayawa nan sai Allah ce to kuma udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun daman kamun kawa ne suke yi mabanci ne suke ta yi sai Allah sai ce to shikenan shikenan ku shiga aljanna babu tsoro tattaro ku babu bakin shi tattaro kaga yanzu an kare ba kowa waje daman su ‘yan huta waɗangana suke kallo ‘yan tudun a Arab sai suna ɗebe musu kewa, suna ganin watakila su ma huta da su, dole a haɗa su da su, ko ko watakila su ma a harkashe su tare da su, to zo an shigar da su aljanna. An ƙara kuma musu baƙin ciki, sun yanke ƙauna sun san shi kenan kuma. Shi yasa an sai su kiraye ‘yan uwansu, abu da ba sai ce ko ne ɗan huta sai a nuna mai dange ne cikin aljanna, ko ɗan uwa ne, ko ma'aifi ne, ko dai wani aboki, sai a nuna mai su. Ashe yana da bukatar abin sha ko abinci na aljanna, shi yasa za su yi magana su ce,
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء "Hmm, أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله hmm, قالوا إن الله حرمهما على الكافرين hmm, الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا hmm, وغرتهم الحياة الدنيا hmm." فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون To, wannan ‘yan huta, ‘yan shi kenan su yanke ƙauna, masu ɗebe musu kewa, dama waɗancan mutane suke kallo, suna hira da su, to yanzu kuma an shigar da su aljanna. Shi kenan yanzu ‘yan aljanna na aljanna ‘yan huta na huta, ba kowa waje wanda ya rage. Allah ya ce, wanada ashabun nari. sai ‘yan huta su ɗaga sauti su kirayi ashabal janna ‘yan aljanna. Abdullahi Abbas ya ce, Mutum ne ɗan huta zai ɗaga sauti ya kirayi wanai ko babanai yana cikin aljanna. Allah ya nuna mai shi gashi can. Sai ya ɗaga sauti, su ɗaga sauti ‘yan huta su kirayi ‘yan aljanna su ce, An afiru alaina min alma'i, ha, ku ɗan malalo muna wani abu na ruwa. muna buƙatar ruwa, ku taimaka muna da wani abu na ruwa mu sha, aumin ma da zaka kumullahu, ko ku daga cikin abin da Allah ya arzikta ku na aljanna, suna nema a taimaka musu. Mutum ne ha, ya ga baba ne cikin aljanna kowa ne, ya daga sauti yana kiran shi. Kuma da ya daga sauti yana kira ne, shi ma baban shi zai ba shi amsa. Ɗan shi ne ga hajjan cikin wuta ko ƙane ne kowa ne. Kaga za ka ce kenan akwai ragowar damuwa. saboda mutum ya ga baba ne cikin huta ko ya ga wane cikin huta ko kane ne cikin huta ko ɗa ne cikin huta sai ga kama akwai ragowar bakin ciki ko? to Allah babu bakin ciki aya ce da mun karanto wani za'ana ma fi sudurihim min gillin ba wani abba abinda mutum zai ci ba wani abu ba wata damuwar da mutum zai ji dan ya ga ɗanai ko ya ga babanai ko ya ga wane ko ƙanenai ko malami ne ko almajiri ne ko wani aboki ne ko wata mata tai ayya za a ko bakin ciki aljanna kenan haro ne babu daɗi ba wani abu wanda mutum zai ji wallahi ba wani abu da zai ji duk tausayinka duk gatarka yadda kake son su Allah ya yi ka son su kuma Allah ya bar su cikin wuta ce a bar su in ma sun ka ci faya magana sai Allah ya ce ikhsa'u fiha wala tukallimun ku yi shiru kar ku ƙara magana to don haka kai ma za a ɗebe maka wannan cikin rayuwarka saboda shi abba bi Allah ba Allah bai bar ma damuwa cikin rayuwarka dan kaga wani dan uwanka cikin wuta nan ne duniya in ɗan uwanka na cikin matse ka tausaya mishi amma can da an kai wannan lokaci malam da an kai wannan lokaci an ƙare dan lokaci ne mataki ne bayan mataki akwai lokacin da mutum zai nemi Allah ha Allah gawa na cannawa cikin huta ko abokina ko wani dange ne Allah yana son a bani cecen shi annabi ya ce kuma wallahi Allah zai ba mutum ceto ne Allah zai ba mutum ceton shi, musamman abokanai, wanda nan duniya kun rayu tare, kuna mu'amala, sai dai shi ga inda ya karkata can, ya yi karkata wajen ɓangaren ɓanna, amma har da haka ko soyayyar can, sai ka lura ga can cikin huta, musulmi ne, ba kahiri ba ne, don shi kahiri shi ne, wala ta fa'ahun shafa'atu shafi'in, ceton mai ceto ba ta amfaninsu. amma duk mai imani musulmi ana sa rai a cece shi cikin wuta kaga wannan tun ba kai wannan matsayi bane bayan afwan bayan an wuce wannan matsayi ne an ƙara ceto wanda za a ceto to lokacin da za a fara wannan kirari za a fara wannan daga sauti har su ka suna nema a taimaka musu wani abu yalla mun fahimta to mutum da ya nemi a bashi ceto na wani dan uwa ne ko aboki ne Allah ba shi ceto ai shi yasa shi abokin da bai da mai ceto sai ce fa malana min shafi'i wala sadiqin hamim ni ga na banda mai ceto ba ni da aboki makusanci ya ga gawa na ta aboki ne ya cece shi shi ko sai ya koma na dama taito ba ni da wani masoyi makusanci ban da wani aboki mai ceto babu shi yasa wallahi duk kwaɗan duniyar ka kazan cikin abokananka akwai mutanen kirki wallahi abuta da mutunan kirki ba ka sanin daɗin ta sai lahira wallahi nan kana doka ta bai waye ba kai ne kan waye har suna kaka mai kana mai izgili ustaz eh karatu zakin karatu kana doka ta bai waye ba ya ce Allah ya aljanna shi kai ko Allah ya ruga ka huta to shi ko saboda ɗaya wuce sai ya ce Allah a bani ceto abokin can nawa dan ko duniya tare muke Allah a ban ceton shi to saboda ba kahiri bane ba mushriki bane sai Allah baka ceton shi eh musulmi na mai sabo Allah ya sauka shi yasa Allah ya cike abokan ka samu aboki abokan kirki mutanen kirki masu azaka akan daidai kaga wannan abuta ta amfane su saboda shi ga wani can da bai da iri nayi yana da dama wa malana min shafi'in wala sadiqin asda Allah ya samu gane to shine su ce au min ma razaqakum Allah ko daga cikin abin da Allah ya arzuta ku da shi qalu sai aljanna su ba su amsa su ce inna Allah harramahuma Allah ya haramta abincin aljanna da abin sha aljanna shi zan su da alifu tasniya inna Allah harramahuma Allah ya haramta ruwan sha da abincin aljanna alal kafiri akan wanda suke kahirai duk kahirai Allah ya haramta musu abincin aljanna shi yasa kaga nace muku wanda kake yi ka ceta wanka ko kanaka ko abokinka da musulmi ne kaga su waɗanga masu cewa masu daga sauti a basu kahirai ne shi yasa idan baban mutum yana kahiri ko ɗana yana kahiri bai samun damuwa ya samu bakin ciki amma musulmi masu sabo ana sa rai ana sa rai kana cikin aljanna a gwada ma ma'aifinka ko abokinka ko wanka ko kananka cikin huta musulmi ne mai sabo ka roki Allah ya baka ceton shi ko ya baka cetonsu kuma Allah ya karba maka amma wallahi kahiri babu zance a cece shi dan inda ana iya ceton kahiri daga huta da annabi ya ceci Abu Talib ku diba kariyar da ya bashi ku diba kariyar da ya bashi gatar da Allah ya ma annabi ya ce to za a rangwamta mai azaba bakin baki wura arwalla bakin wura arwalla mun saura arwalla bakin gwiwar sawu nan ne wuta za ta kama shi amma kuma annabi ya ce kai yana ta farfasa kai yana ta farfasa to ina da wanda an ka tsunduma gaba ɗaya Allah ka kare mu to siffar kahira Allah ya ce allazina su ne waɗanda ittakhazu dinahum sun karki addinin su lahawan shagala shagaltuwa wala ibada wasa su su riƙe addini riko na shagala mun san riko na shagala yanzu wanda yake shagalce in zai wani aiki da Allah yana bashi natsuwa shagalce ne shiga ko ko rubutun ma rubutu da ba zai kyautata shi ba in da maka ne ba zai kyautata su ba gashi dai shagalce ne shi to haka sun karki addinin su in sallah sun ga soyi kamar da a cikin uzuri su buga su yi ya sallame wa ana ya tashi ya tashi azkara ma bisa yana zai shi komi dai haka ne malam karatu ma in ma ana karatu da bubugawa na cikin cikin shagala ne ake yi babu natsuwa shi ko ana son duk addinin Allah duk aiki na Allah in za kai ne ka natsuwa kai ne saboda baka da wani abu wanda ya shigar da wanda ya shigo da kai duniya wanda sanadiyar shine ka shigo duniya face addinin nan sallar tana kake wasa da ita karatun Qur'ani da kake wasa da shi duk wani aiki da biyayya ga Allah da kake wasa da shi baka bashi muhimmanci saboda shi ne ka shigo duniya ashe duk wani aiki na duniya ka ka bar shi ganga shi yasa Allah ta fa iza faraghta fasabi fa iza faraghta in ka ƙara aikin ka na duniya ka zo zaka sallah fansab ka tsaya ka kahu da kyau in ka baro duniya fa yanzu ka to masallaci faraghta ka ƙare fa da duniya yanzu sallah ce zaka yi ibada ce za ka yi yanzu ka tuho makaranta fargab ka bar duniya yanzu lahira ce ka tun karo ha to fansab ka tsaya ka kaho da kyau zaka hada biyu kada zan zuciyarka tana masallaci abin nan gangan jikinka na masallaci zuciyarka na kasuwa kar ka yi haka nan sai ka shagaltu ba za ka ba abin muhimmanci ba wa ila rabbika farghab to ibadatan da kake kakkafa a kanta kan natsu a kanta kai ko dai Allah ya karba saboda Allah baya karba mu wanda ashagalti ba ka ba abin muhimmanci ba ya Allah zai zai karba maka saboda Allah ko duniyance in baka ba lokacin wani muhimmanci shi na baka lokaci da Allah ka dauki lokaci ne bai da muhimmanci wani ina zuwa gyara me ina zuwa bare ko Allah ko kallon aikin kana yi ka zo irin su shi da sarwa inda mutane suka ba aikin su muhimmanci ka kire shi ko da telefon na wani da Allah gyara maka zanna kake yanzu Allah shi na kula ka a wani zo ka ba abin muhimmanci wani ko abokin ka ne in kana kira ne da suna ne sai ce ma a wani gyara dai bai sai le juju abokin ka na ha kana kira ne tanko abin na wani attention ha mai sai le juju ka saba da mai sai le juju dole ka ba shi muhimmanci ka ba aiki da muhimmanci ko haka ba to mutum yana son ka ba aiki da muhimmanci balle Allah abada Allah to dole sai ka himman kiyaye wallahi ba a doka addini riko na shagala to wannan gara Allah ya ruga hota Allah ya zarge su Allah ya ce allazina takhazu dinahum huzwa wa la'iba su rike addinin su lahawan shagala wa la'iba da wasa Allah ya ce wa gharatuhum alhayatud dunya rayuwar duniya ta ruɗe su duniya kawai a gaba gare su Allah ya ce falyawma nansahum tunda ko sun kafi duniya Allah ya ce falyawma nansahum kamar ka ce alyawma natrukuhum fil azabi za mu kyale su cikin azaba dan ba a siffanta ubangiji da mantuwa ba ka cewa Allah ya ce falyawma nansahum yau za mu manta da su in a falyawma natrukuhum fil azab Allah ya ce yau za mu kyale su a cikin azaba kama na su kenan kama tara ku liqa ayyumihim haza kama yanda sun kai kyale aiki na hado su da wannan ini abinda sa ba a siffanta ubangiji da mantuwa saboda mantuwa na ƙasa ce ta wuya ce kuma shi ko ya ce wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji ka baya mantuwa ba a siffanta ubangiji da mantuwa irin wannan ayoyi dole sai an zanta ka tsantsan ba ku cewa fal yawma nansahum Allah ya ce yau zamu manta da su ka siffanta Allah da mantuwa mm fal yawma nansahum yau zamu kyale su cikin azaba kama na su liqa yawmihim hadha kama yadda sun ka kyale aiki na hado su da wannan ini Allah ya ce wa ma kanu bi ayatina yajhadun da abin da sun kasance da ayoyin mu yajhaduna suke musu suke jayayya na'am
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون Allah ya ce wa laƙar ji'inahum haƙiƙa tabbas mun zo musu bi kitabin da littafi, fasallahu wanda mun kararrabe dokoki a cikinsa bayanai shari'a dalla-dalla komi ya yi musu bayani. Allah ya ce mun rarrabe shi ala ilmi a kan ilimi. Rarrabewa ta ilimi duk dolancin ka dai in ana bayyana ma alƙur'ani sai ka fahimce shi. Allah ya ce hudan wanda shi wannan littafin shari'a ne. wa rahmatan kuma rahama ce li qaumi yu'minun da mutan da ke da imani Allah ka sa mu na cikin su na'am
هل ينظرون إلا تأويله mm.
يوم يأتي تحويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق
Mm.
فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل Mm.
قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
to wannan bayan ubangiji da Allah ba mu siffar su wanda sun ka kawar da kai da addini Allah sun karki addini Allah ya riko na izgili to su yanzu kuma Allah ya komo magana su nan Allah ya ce hal yanzuruna shin akwai abin da suke zaman jira illa ta'wilahu face tawilin wannan alqur'ani bayan ce ta'wilu kamar ka ce aqibatu karshen abin da qur'ani ya karantar na cewa alqiyama za ta zo azaba za ta zo to shine ta'wilu fassara abin zai zo musu an karanta musu to fassara karatun zai zo mana ba abin suke shiru sai fassara karatun shine azaba da dukkan wanda ke biya idan ce alkiyama za ta tsayu shine ta'wilu Allah ya ce ba komai suke jira ba sai tawilin alqur'ani mana sai karshe abin da ake karantar da su na azaba da za ta zo Allah ya ce yauma ya'ti ta'wiluhu ranar da tawilin abin zai zo karshen abin na azabar da an kai musu alƙawari za ta zo Allah ya ce ya ƙolo lazina na suhu, wanda sun ka ƙyale aiki da abin da ake karantar da su, za su faɗa min ƙabir tun da wanda ba su yi aiki da abin da ake karantar da su ba, za su ce ƙad ja a turusulu rabbina bil haƙƙi. Tabbas manzannin Ubangijinmu sun zo mana da gaskiya, nan wa bayan sun ga tawilin Alƙur'ani ne, abin da Ƙur'ani ke karantarwa. Ya ce tawilin Ƙur'ani, yanzu Ƙur'ani bai karantar da akwai azaba ba, da dukkan wani bai bi Allah ba, akwai hutar dukkan wani bai bi Allah ba, ko ba haka ba. to in sai da sun ga alkiyama ne sun ga azaba sai suna wannan sabbatu suna cewa wallahi qarja atur sur rabbina bil haqqi lalle tabbas manzannin ubangijin mu sun zo mana da gaskiya wai ba sun ga azaba ba yanzu me suke so sun ce fa hallana min shufa'a shin akwai masu ceto shin muna samu masu ceto shin akwai masu ceto da za a sama muna fa yashfa'u lana su cece mu wai masu ceto suke so sun ga azaba ga alkiyama ta tsayu ko ko in babu masu ceto aunu raddu ko a mayar da mu duniya wai yanzu dama bi da suke bida ko a samu masu ceton su to ko kuma a mayar da su duniya yan ka mayar da su duniya sun ce fa na'amal ghayra allazi kunna na'amal sai mu yi aiki ba irin wanda mun kai ba duk da irin wannan aiki da ya shawo mana hosho ubangiji ba za mu yi shi ba za mu yi aikin kwarai da Allah ya tambaye mu yanzu wannan dama da sun ka nema ala taqdir a kaddara sai Allah ya ce ma bayinsa to jama'a ku saurara kun ji korafin ‘yan uwanku, sun ce suna son a ba su dama, ku yi hankuri a ƙara komawa duniya, a sake lalata. Ga shoge kun tabbatar aljanna hozau, aljanna hozau a shigar da kuwa, amma saboda dai ‘yan uwanku ne ku tausaya musu, e ku tausaya musu ba mamaki su ma in sun ka zo sai su gyara, sai ku zo ku shiga aljanna gaba ɗaya. da Allah aka nemi wannan dama ga bayu suna yarda yanzu ka bar ta ma bari bawon ga misali na lahira yanzu wanda ya zo lube ya san lube yadda take ka ta yi kayo kwadago shekara ɗaya shekara biyu shekara biyu da rabi an taho gida ana jin daɗi ayyobe da sai da za ku shigo wa Nijar kuna ta jin daɗi za ku shigo wajen iyalanku tunda lahiya lola bida ta yi daɗi ashe cikin kwambar ko akwai wanda su zaman barta ne sun kai sai da za a shigo a Nijar sun ce da Allah jama'a ku tsaya wallahi mun gano dai zaman gada mun kai Libya Allah zaman barta na mun kai da Allah ku yi hankuri mu koma da Allah ku yi hankuri mu koma kazan dan Libya iya so gida iya so gida ba abin da yake gari sai gida kuma ka ce shi koma haba wanda iya so gida kwanakin nan ma bai kwana karkan ɗaya suke samu kai ne ya zaka gida to balantana aljanna wai ga mutane ayi hisabi ga aljanna za su shiga saboda ba ku bi Allah ba wai a mayar da mutane duniya a mayar da ku duniya don ku gyara haba da Allah to wata aya ma Allah ya ce walau ruddu la adu limanuhu an wallahi ko an ba su dama sun koma a gidan shi ya ce aikin da sun saba shi da su yi aikin sun saba ba ba haushe ya ta saba ƙari wai mai hali bai bari ɗin da Allah ya yi da shi ne Allah ya ce su ce wai abin na aunin raddo fa na'amal ghairar lazi kunna na'amal ko a mayar da mu mu yi aiki ba irin wanda mun kai ba kai Allah ya ce kad hasiru anfusahum su yi hasara kawunansu kuma kun san Allah ya ce innal khasirina allazina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama ba wanda sun kai kowa hasara kamar wanda sun kai hasara kawunan su dan huta hadin gurin gunkin shi ne za a jiha huta kaga su yi hasara kawunan su wa ahlihim kowane dan adam yanzu da muke zamne annabi ya ce kowane gida bi gare shi abin da alqiyama nan da muke wallahi kowa gida bi gare shi annabi ya ce kana da gida gidan huta kana da gida gida aljanna in ka bi Allah sai ka gada gidanka na aljanna in mutum bai bi Allah ba ko gida ne na wata shina nan to yanzu ba haka kowa yake da gida bi ba to shi yasa yanzu wanda ba su bi Allah ba gidan can naka kai da ka bi Allah sai a gada da dan wata shi a ƙara mai wata azaba ce to gidan can nashi da bai bi Allah ba kai ko dan aljanna sai a ƙara maka shi shi yasa Allah ce wa liman khafa maqama rabbih aga jannatani da aljanna kada wanda ka gada haka ne to haka dan wuta shi ma haka azaba da gare shi to shine Allah ke karantar da mu nan qad khasira alladhina khasiru anfusahum su yi hasara qad khasiru kai anfusahum hakika su yi hasara kawunan su su yi hasara kawunan su kuma tan da da iyalin su da sun bi Allah kaga suna da iyali ga aljanna ga iyalin su cikin aljanna amma duk su yi hasara wannan Allah ya ce wa dalla anhum ya bace musu ma kanu yaftarun abinda sun ka tayi na kirkire-kirkire suna kirkire ƙarya ga Allah suna cewa su wani za su cece mu ai idan mun ka rike su wani za mu samu tsira Allah ce ya bace musu su kansu su wanan ma ta kansu suke yi ta kansu suke yi ba ta su ba ta kansu ma suke yi ce sa ka rike Allah ka rike karantarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma Allah duk in ka rike wata karantarwa wadda ba ta Allah da Annabi ba la mutun ka tabe duk wanda kake gan zai ma gata gaban Allah shi ma ta kai ne yake yi ta kan shi yake ta yi wallahi ta kai ne yake yi shi yasa mu gyara haɗo mu da ubangiji Allah ba mu ikon gyarawa wannan aya tana da bayanai kuma minti uku ne sun karge muna sai ayi hankuri sai da dare sai mu tashi akan wannan aya inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arshi yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathisan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين كان درسي متشعك وانا آية أبنا مكرن تاليل الله باملادا kuskure Allah ya gafarta mana ya ɗebe cikin zuciyoyin bayonsa kar ku manta dai ana ta tunatar da juna wannan kwamiti na marayu a taimaka a taimaka fi sabilillah a taimaka fi sabilillah da zuma wajen tafsirin mata wata ba da kuɗi ko eh da zuma wajen tafsirin mata wata ba da kuɗi shika shika ce ta ce a kada cikin kes to Allah ya saka musu da alkhairi da mu gaba daya ya Allah bayan ka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi duk musulmin da a cikin halin kakanika Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayenmu ka gafarta mu iyayen iyayenmu duk musulmin da sun ka rigaye mu Allah ka sa sun huta mu da mun kai sarau Allah kyauta mu kuma mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله دم masu nufata wannan kasa da shari da bala'i in ma shirwa ne Allah ka shirar da su in ba shirwa Allah ka hada shirin su gare su ya Allah ya Allah ƴan uwa da ake azabtar da su Falastin da sauran kasashe na duniya Allah ka musu doki Allah ka musu doki Allah ka tsare mu gaba gare mu ka tsare mu baya gare mu ka tsare mu dama gare mu ka tsare mu hagu gare mu ka tsare mu sama gare mu ka tsare mu ƙasa gare mu ka tsare mu ta ko ina ya Allah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin